من سائر العالمين وجعله بشيرا ونذيرا وشافئا في خلقه أجمعين وفضله بالحمد على سائر الأمم السابقين وجعله خاتم الرسل المكرمين وجعل وفاته إبرة للمعتبرين واصطفى إكرته وأهل بيته وجعلهم خير الأولين والآخرين وجعلهم طاهرين فاخرين ورضي الله عن الصحابة السادة الراشدين وجعل من أحبه صلى الله عليه وآله وسلم وأمل بسنته يوم القيامة من الفائزين ومن خالفه أو أبغضه أو أبغض أحدا من آله وأصحابه وإترته من الخاسرين وجعل من أبغض أولاده من الهالكين وأوعد قاتل أولاد ابنته بالوعد المبين وأوعدهم يوم القيامة بالحسرة والندامة والعذاب المهين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما هدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من العذاب المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد أنواع جماعة المسلمين bil'akasi ku da Allah Ubangiji ya ba ku aron dama da zarafi kuka halarto wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariya ta juma'a la'asariya ta goma sha shida ga watan taron musulunci watan ramadana hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara da kuma makwabtanmu na wannan zawiyar wadda ba sa tare da mu a nan amma sautin da muke yi na isa gare su da kuma ku ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmin da muke tare da ku tun farkon wannan wata mai albarka watan ramadana ta tsanin kafafen watsa labaran nan namu guda uku brc 2 fm glob fm kenan da kuma kafar yanan gizo da kuma kafar yanan gizo kafan sadarwa ta intanet dukanku kowa da sunansa da darajojin da Allah ya wa kowa ina haɗa mu cikin gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jiya ubangiji subhanahu wata'ala ya ara mana aron dama da zarafi mun karanta aya ta ɗari biyu da saba'in da ɗaya a wannan sura mai alkhairi da albarka sura ta biyu albaƙara yau kuma mai karanta mana ayoyin alƙur'ani malam abubakar muhammadul amin zai karanta mana aya ta ɗari biyu da saba'in da biyu بسم الله أكرمك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا
Allahu akbar walillahi alhamdu Ubangiji makajin kowa da komai idan ya ga ran manzan Allah ya ɓaci ya ga hankalinsa ya tashi ƙaunar da yake gwadawa kafirai su yi imani su yi musulunci don su samu aljanna to in suka ƙangare suka ƙi gaskata shi to yakan damu ya shiga ƙunci zai ga kamar Ubangiji Allah subhanahu wata'ala zai caje shi da kusuri wajen shigansu wajen rashin shigansu addinin Allah to shine Allah ya karrashi manzo a irin waɗannan karatun laisa alayka hudahum ya rasulullah ni dai ban tsora akan ka hukumi hukunci ilzami cewa duk wani ɓatacce a duniya sai ka mai da shi shirye ba bi ma'ana Allah na sanyaya zuciyar manzo abin da ake cewa tasliya yana ba shi haƙuri na rarrashinsa ya ji a jikinsa ba wanda in bai musulunta ba Allah zai taje shi da laifi wai shine bai musuluntar da shi ba a'a Allahu akbar shi a fatansa a yunkurinsa alaihi salawatu rabbihi wa salamuhu kowa ya musulunta kowa ya wahada Allah kowa ya je aljanna wannan ita ce abinda wato fata da kuduri da sonsa a ransa to gashi kuma an yi utace an yi utace kuma an gaya ma kowace uta za a ba ta juz'un maqsumun nata to in kowa ya gaskata Allah ya wahada shi kowa ya bauta Allah shi kadai to utacen nan da su yi yunwa da su yi kifi to Allah kuma ya riga da ya yi aljannatayya sinifi bayan sinifi daraja bayan daraja gwargwadon imanin bawa da muwafaƙansa gwargwadon irin darajar da Allah zai ba shi a aljanna to ya yi utacen ma gwargwadon kafircin kafiri ko gwargwadon nifaƙan munafiki ko gwargwadon ma'asiyar musulmul afi shi kuma akwai uta akwai zaƙumu akwai hamimu akwai gassaku akwai salasilu akwai agalalu akwai zabaniya kenan Allah ya kaddara wasu za su shirya Allah ka sa mu a ciki wasu za su fanɗare Allah ka sa ba ma to nan sirri tsakanin manzon tsira da ubangijinsa Allah kamar Allah yana gaya wa shugaba cewa laisa alayka hudahum ya nabiyallah babu hukunci wanda ni Allah zan tuhumce ka akai in ba su shiru ba kun sani a wani waje yakan ce fa zakirin na ma anta mudakkir lasta alaihim bi mufassir Allah yakan gaya mar wannan wani waje la'allaka baqi'un nafsaka wani waje gashi dai za su dai wurare a makina muktalifa fi suwarin mutanawwi'a walakin Allah yahdi man yasha Allah na sauƙaƙe wa annabi aiki in kaga mutum ya musulunta ya annabi na inji Allah kenan to mashi'ata na sa shi na so shi na tsara akwai gidan da zan ajiye shi a aljanna na yi maki aure da hurul ini na yanki farfajiyan gun shakatawarsa aljanna to da haka ne sai kai kuma sai ka baki musulunci sai ya karba kenan a tsarin ubangiji Allah ubangiji ya raba bayinsa kashi biyu akwai bayinsa sa'idai akwai bayinsa shaqiyai wani waje Allah yakan faɗa faminkum mu'minu wa minkum kafir ya raba mutane da aljanu sinfi biyu amma dai abin da aka tabbatar manzon Allah shine wato albarzakhul was alfarid bainal khalqi wal haqqi Allah ya yarda annabi shine barzahu wato shine ya datse tsakanin dukkan kasantattu da kuma tsakaninsu da Allah da ya kasantattar da su babu wani halitta a wajen sai manzon Allah shi yasa idan Allah zai yi ma halitta azaba da uquba sai ya gaya wa annabi ya za ku ɗa daga wannan mawkifi manzili martabi nasa me yake gaya masa zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda ومحدت له تمهيدا Allah ya ce zarni ya jakada na fita yanzu dama kai ne kyamaki kai ne barzafi to fita ka banni da kowane bawa wanda shi ɗaya na ƙera shi ana alamu zar ni ni ɗaya na yi shi ma kuma a shi ɗaya na yi shi kafin a fara haɗiyan duriya a fara shiga tsatso kuma na ainihin ubanni to annabi ya kauce ya bar halitta da Allah to abin da zai baya da mu ai babu kyau babu kyau sannan manzo Allah shine Abdullah duk wanda aka ba shi wannan suna an ba shi ne amma haƙiƙanin macancancin sunan shine bawa da dukkan bayi ba wanda ya kai shi bauta wa Allah babu wani wanda ya kai annabi sanin Allah kuma ba wanda ya kai manzan Allah bauta wa Allah kuma ba halittar da ta kai manzan Allah tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma habibullahi shi ne bawan da Allah ya ƙura so a kansa duk wanda ka san Allah na son sa Allah na son sa amma da za a gwama son da yake wa sayyidul wujudi sai an samu son ya ninka ya riɓanye wancan son kuma kowaye ba wannan sawa'un malakar kana au insan au jinnan babu halittan da Allah ke santa irin son da yake wa baban Fatima su Zahra alaihi salam sannan shine kuma rasulullahi shine in tsaye magana to in ji Allah ne jakkada ne yardadde in aka zagi ma'aiki aka ce ba manzo ba ne Allah in zai yi raddi sai ya girgiza duniya da kalmomi ya ce ya fiyin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin abun ya ce innaka sai ya kawo ya'un da sinun ya kada hankan masu gadara da azancin larabci kansu ya kulle ya kuma rantse da Qur'ani littafin da fihi kullu shay'in lakin alimahu man alimahu wajailu majal tukune sai ce innaka lalle kai din nan la wallahi min al mursi in an ce maza Allah mahaukaci ne yadda su kafare suke gaya masa ya zan billahi ya zan billahi sai Allah ubangiji yayi magana sai maimaita abin da suka faɗan tukuna sai kuma ya sako nakiya na tarwatsa magana sai ya ce wa in ya kadu lazi na kafaru la ya zli'unaka bi abasirihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun nun wal qalami wa ma yasturun ما أنت بنعمة ربك بمجنون صلى الله عليه وسلم الله ne yake rama marfada Allah ne yake tallaka bambancinsa da dukkan bayi sallallahu alaihi wasallam shine shine akmalu khalqillahi dukkan wanda ake ce masu kamalu kamalu kamalu a hada a samu kummalu to annabi shine akamalul kummali sallallahu alaihi wasallama daga ba ba wanda ya kai manzo Allah cika a halittan Allah babu shine afdalu rusulillahi dukkan darajoji da fifikon da aka yi wa manzanni in aka hada su aka yi musu kili aka sa su a skeli daya annabi shi daya a skeli daya duk sai ya ja su wajen daraja da falala haka kuma Allah ya raba ya bashi nasa ya ninka ta kowa shine addalu alallahi shine wanda zai yi nuni ga inda za a ji a samu Allah in ba shi ba wane halitta ta ɗora duniya a yi saiti wannan yaran suna nan tabi da Allah yana da matukan muhimmanci mu sani manzo Allah shine addalu ala Allah shine yake nuni yake jagoranci a isa kan dokokin Allah a isa kan ni'imomin Allah a isa kan yadda za a bauta wa Allah shine al-mukhbiru anillah shi ne wanda kaɗai in ya ba da labari yake daga wajen Allah na karɓo duk duniya an yadda babu mai inkarin wannan sai shaƙi marar rabo ba wani mai labari da wuce maka inji Allah ce ce ma kaza sai Muhammadun Rasulullah sannan shi ne ba shi ne al'akhiru min Allah shi ne mai karɓowa daga Allah ya ba wa bayi shi ne shi ne shine babul kulli ilal harf ilal hadratir rahmaniyyah shine babul kulli shine kofa gamamme ilal hadratir rahmaniyyah zuwa ga halaran rahaman ubangiji Allah shi ɗaya ne in an yadda shi ba za a isa halaran ba in an manta shi za a je a samu kofa yana kulle sallallahu alaihi wasallam shine kuma wasilatul kulli ilal hadrati samadaniya shine kofa ɗaya tak ita ce kofa ita ce tsani ɗaya tak wanda za a isa zuwa gun Allah a samu bukata shi yasa a masallacin nan nasa mai albarka a Madina an idar da sallah sai wani bawan Allah ya kama addu'a yana kiran Allah Allah ya mun kaza Allah ba ni kaza manzo ya jira shi ya idar yace kai ka ajjalta ka yi gaggawa ka wuce wajen abu shi ya ɗauka zai kai labari daga shi zai Allah to wanda za ta'ajjalta dawo ka ce kana gaishe ni da salati to la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil annabi yakan kyara in ya ga da ayi asara sai ya gwada kujeransa dawo da baya ta'ajjalta kayi gagga kayi garaje dawo dawo da baya baka sani ba akwai hujubu tsakanin kai bawan nan da Allah nan kuma kalman ka ba ta isa sai an keta hujubban nan kuma hujubban nan ba a keta su sai da gaishe ni da mun salati la hawla wala quwwata illa billah nan da nan ba kuma shikenan da yake akwai sa'ada cikin sha'aninsa ya kawo kuma ya dawo ya kama sarkin fada eh tukuna sannan kuma sai yi wusuli Allahu akbar manistasala bihi tasala wanda duk ya damfara ya rike manzo Allah to ya isa yanda ake so a isa wa man fasala anhum fasal wanda bi ya ware ya jajiki to ya ware yayi ban kwana da yardan Allah rahaman Allah gafaran Allah aljannan Allah babu shi babu dacewa sai ya dawo ya sa babban katanga madugu sallallahu alaihi wasallam kenan anan walakin Allah ya haji man ya sha'u Allah ne ke shiryar da wanda ya so idan wahabiya suka zo nan da yake sun kamu da ciwon raina manzon Allah su a duk Qur'ani ba ka ganin yadda Allah ya karrama shi sai ya masa irin wannan zancen su da shi sai kuma da kace to ka gani ko ka gani ka gani ka gani nan kuma shi kenan bunki sai tsinke musu tosir kuma ya manne dama kuloci ba aiki wai ana koyar da sunna ya za ka kalubalanci wanda kwatakwan daga cikin sifansa aka samu sunna ƙauliya sunna fi'iliya sunna taƙaliriya ya zama ƙasƙancacce ya zama abin raini ya zama abin zagi kuma ka zo ka raya sunnar tasa Allah ya karɓe ka kuma Allahu akubar Allahu akubar sun jahilci matsayin manzan Allah a wajen Allah ne kuma sun ƙi su haɗa kai da manya a gaya musu duniya kwakwata kwam annabi ya fi ta amfani kwam duk duniya a haɗa ta kuma a ce komi ka amfana da komi amfanan da kai da manzan Allah bangaren sa'ada ya shafi duwa'inta shi yasa babban malamin nan na duniya al-imamu al-hafizu abdurrahman bin ahmad bin rajabin kana maganan zainuddin damaski abul farjil hanbali ibn rajabin hijira shekara 736 aka haife shi hijira 795 ya bar duniya ya kawo al-da'iful ma'arifi nasa shafi na 137 yana cewa da Allah ya ce laƙad mannallahu alal muminina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yake ce to bari na gaya muku in ji dan Rajabul Hanbali a Damaski abinda duniya ta samu ta ƙaru na ni'ima a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata samu a jikin ni'imar da ta samu a sama ba duk abin da yake karanka a sama rana tauraru ruwa ko me to abin da ka yaga na albarkan manzon Allah na ni'iman Allah dalilin manzon Allah ya fi abin da kake yaga a arzikin da kake samu daga sama ya kuma ce haka ma abin da kake samu daga arzikin ƙasa ya ce haka ma abin da kake samu daga kaskon rana ya ce haka ma abin da kake samu daga gudan wata yace haka ma abin da kake samu daga iska yace haka ma abin da kake samu daga dare daga yini da saukan ruwan sama da fitowan tsirrai nan ya baka abubuwa guda tara as-sama al-ard ash-shams al-qamar ar-riyah al-layl an-nahar inzalul matari wa ikrajun nabati duk amfanin da duniya ta samu a wannan to abinda duniya ta ƙaru shigowar manzon Allah cikinta ta samu ta haskaka ta ɗaukaka ta rabauta ya zo innan gaba ɗaya. La haula wala quwwata illa billah. To kun gani jama'a manzon Allah wata ran yakan yi magana ya tara saboda irin wannan karatun wahabi an suka zo kai ayawa suke su dinga surfe mu ma in mun zo kai sai mu tsaya mu kuma su za mu surfa duk wanda zai surfa annabi mu kuma mun same shi turmi sabo taɓarya sabo kowa ba ma ya fawa saboda ya surfi tare da bawon nasa manyan bayin Allah da suka kai zai kawo suna gaya maka ba sa kai labari ba sai sun yi guzuri da soyayyar mana ka ɗauki littafin imamu tirmizi sunanunsa ka duba lamban hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da hamsin in ba ka da shi ɗauki a ɗabaka su ta muhammad ɗan sa'adu mujalladin farko shafi na hamsin in ba ka da shi ɗauki musulun na imamu ahmad in ba ka da shi ɗauki hilyatul auliya'i wa ɗabaqatul attiya'i ta alhafiz abu nu'aymin lamban hadisi na dubu tara da ɗari bakwai da tamanin da hudu in ba ka da shi ɗauki da la'ilin nubuwa ta baya haƙi mujalladin farko in duk ba ka da wannan ɗauki silsila sahiha ta albani mu mun wadatu da wa'innan na farko amma shi ɗin gina albani ma nan yana in mutum gaba ɗaya ba su gaba ba sai ya ji menene nasa masoyi ya faɗa to albanin shi ma ya shiga zuri a nan ya kalli dazan ya yi saranda ya ce annabi ya gaya ma duniya cewa Allahu yu'di wa ana aqsimu Allah ke ba da komai amma ta hannun manzan ta hannun manzan Allah waye sarkin rabo a falalan Allah annabi na gaya maka shi ne Allahu Allah yi uɗi fi'ili mudari'i wa ana a ƙasimu fi'ili mudari'i aidan yanda ka san baka san ran da Allah ya fara bada baiwa rahama arziki lafiya rai dukiya ya'ya baka san ran farawa ba to tun farawar annabi ne ne raba لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأنا أقسم نيني نيئا yake sa ni in raba malam karka yadda ka yi fada da mai raba abu ko takin zamani ɗan siyasa a garinku a garinku ya zo ya ci zaɓe a tun da ya fito takara inda duk ka zanna a maciyayi ka kushe shi ana rabu da shi wannan hauka muke mutum wannan majalisa ka ga mutum ko ni na fi wannan cancanta a ce maganan duka na juyawa na tsuntsuwa na koma mar aka zo aka yi lai aka dangwala aka ce shi ya ci to in kana da masu ma faɗa za ka canza anguwa in dai kuna makwabtaka don bin anguwan ma kawai a wajenka ne zamanto hatsari saboda me ka raina ka kushe shi ne kuma yanzu sai ebo tashin zamani ya zo zai yi godiya ma wanda suka kaunace shi ka zo da ka wuce sai ga layi kawai anguwan ka ya ce ai honorable ne ya zo godiya ma wanda suka zaɓe shi yanzu ma ana raba takin zamani to kai sai an ce maka karka shiga layi dan Allah dan annabi sai an maka karatun ba rabanka a ciki ai jikinka na gaya ma kawai ba maganan ma baka da rabo ba shin na bi nan ko na yi eh saboda idan akwai wani mai wayo a jikin dukan su kawai sai ya samu buhu ishe ka zo da ka wuce sai ta ka ce ma gudi aka yi har yanzu baka sallama ba kana nufin wa ne bakin ne eh bakin ne abba kakakakak bakin ne komin kalan jikin ka sunan kararen nan baki ta ga kai ba maganar ma ka samu taki ba dukan ka ne ma dai za a samu taki mai yawa ka annabi na rabo daga taskar Allah kai kuma an hada ka fada da shi an sa ka raina shi ina za ka je ka samu naka وما تنفقوا من خير duk abin da kuka ciyar kaɗan ko min ƙanƙantarsa fali an fusi fom sakayyan nan fa Allah bai ƙaruwa da sadaka ta Allah bai cutuwa da rowa ta a'a ciyarwar in kun ciyar min kairin na ko min ƙanƙantarsa fali an fusi fom babu wani abu da zai ƙari Allah ladan riban naku ne wama tunfiquna Allah yake kar ku zama kuna ciyar da sadaka illa batiga a wajhillah sai dai ku yi niyya kuna ciyarwa ne domin ku samu yardan Allah kun ga nan sai kawai da sigan labari wama tunfiquna alhali wala tunfiqu ne kar ku yadda ku dau dukiyanku ku ciye take a lokacin ku yi guzurin niyya kuna neman yardan Allah ne. In niyya ta ɓaci wajen infaƙi jama'a babu komi. Allah ya yi ta mana misalai a baya fa'a an zuba ƙura a kai, mamakon ruwa ya zo bi ta kai fasar ka husalta. To irin wannan in ba niyya ba za a samu abin da ake nema ba na wajahullahi. To, nan ma kuma ga wata siraɗin. wajahun layi ba wajahun layi wajiya sun ce wannan gurin sai ka ce fuskan Allah fuskan Allah ba ruwanka ai Allah ne ya faɗa sai mu ce kai yanzu duk biyan da likita ya kai da likitanci da ƙwarewa kai kuma kana da mummunan ciwo kuma ciwon kan nan ya karanta da ya ganka sai ya ce kai kar ka ɓata a kanka lokaci bindige ka za a yi irin ciwo irin nakan nan ni ba zan maka mugunta a ta hula ka da allura ba ko ka taɗe ƙwayoyi wani ƙwayan ma don girmansa sai ka yi ƙwalla a'a kawai ko da a je a sa ka a duron kawai a harbe ka shi ya fi masu wai zama wansa likita kawai shi kenan sai ka gaskata wannan karatun in ce jikinka ne ko jikinsa ne shi da Allah ya ce wajen bai haɗa mu da manzo Allah ba? Manzo Allah bai bar mu a hannu malamai ba? Sai ka fasarar ƙala ƙato, karatun ƙala ƙato. Ai, duk wanda ya tsallake mu fassiruna ya shiga littafin Allah halaka zai. Halaka zai. Kana ce waje wallahi anan ba ka tare da sarkin malaman fassarar wannan al'umma shine sai di Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu anhu in kuma ka samu wani ɗa wanda Allah ya mara kashafi da fatayi ya san maganar Allah ta'awilu ma anzalallahu to kawo shi sai mu auna shi da ibn Abbas mu gani fassarar wa za mu ɗauka tasa ko ta tarjumanul Qur'ani Ubangiji Allah ya faɗi wa'innan a wurare da yawa wani waje ya faɗi ya wani waje ya faɗi wajahu wani waje ya faɗi ayinu wai ba in ce ka yadda dai littafin nan ba yarenka ba ne haka ne kuma ka yadda sai da aka duba wanda ya isa aka ba ya kawo maka shi kuma ya zauna ya karanta lokacin baka nan yanzu da annabi da sahabbai da 'yan baya suwa suka fi sanin maganar ubangiji jama'a na annabi ne shi aka tara aka ba shi karatu shi kuma ya shayar kuma yace ga ibn mas'ud ga ibn abbas duk abin da ya fassara a qur'ani ko karba sai kace a shi ma ibn abbas yanzu ka wuce shi tunda Allah yake wajen ba ruwanka da dan abbas fuska ka to muna masa albishir baka za a yi maka abin da ake gumba a turmi eh ka san shi gumba a turmi ba dukansa ake ba su da fura da kafara su kirba su ake kuma kowa za a lafaza hausa da a ce an daka ka da kuma an kirɓa ka inda mutum ba wajen ya zanto na biyun nan malam Ami Ubangiji Allah ya faɗa a sura ta albakara aya ta ɗari da sha biyar ya ce wa ma tun fi ƙuna illa ga a wajen wannan wajen ke na kaga waje wuta kuso. Ubangiji ya sake maimaitawa a sura ta al-baqara aya ta ɗari biyu da saba'in da biyu wa ma tunfiquna ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله بقرة آية تريد شابير وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله بقرة آية تريد سبعين دسيد مكينزو ياتي والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أصوت الرعد آية عشرين دسيو يا ساكي للذين يريدون وجه الله suratul rumi aya ta talatin da takwas ya ce waya baka wata hurabbika zul jalali wal ikram suratul rahman aya ta ishirin da bakwai illa btiga wajhi rabbihil a'la suratul layl aya ta ishirin wayannan wurare wajahulla wajahulla wajahulla to abun ibn abbas ya faɗa yace wajahullahi yace mu'abbirum ko ibratum ko yu'abbaru ko ubbira bi zati shi din ake nufi da wajahu ba wajahu irin haka ba ce kai wajahu daban kuma kai daban ku shi Allah yake wajahu shi din ake nufi kuma tunfiqu min khairin wa fa ilaykum duk abin da kuka ciyar na alkhairi kun ga ya maimaita wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum ya sake cewa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum za a fatika muku kar ku razana shi Allah ne ba da sakayyan abun gunsa bai karewa ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqa shi Allah komai na gunsa bai karewa shi yasa ya sake takariri ya sake takarari وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون كسني كو بازا أظالم شيكو بشي ونن ألن يا حرم تظالم شي وكنسا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما shi Allah a cikin jagorancinsa da bayinsa baya zaluntansu ko da ɗan laidan nan na bayan ƙwallon dabino ba zaluntar mu ko da abin da ya kai ƙwayan zarra ubangiji ya fi ƙarfin ka bashi ka bayar dan shi kuma in kiyama ta tashi ka ga ba a baka ba a ubangiji ba zai wannan ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ayar ita ma yau ita ce gun tsayawan mu ubangiji Allah ya albarkantar da mu abin da muka fahimta daga cikinta kuma yanzu abin da hali ke gwadawa za mu ɗora saƙonmu na janibin littafin ubangiji mai tsarki wannan gamaman littafi wadda muke ta ƙoƙarin tattaunawa da nufin mu sauke nauyi jama'a da nufin mu sauke nauyi da nufin mu sauke nauyi Allah ya ba mu ikon saukewa jiya mun tattauna cewa harafin da ya raba alƙur'ani a tsakiyar fa'un ne harafin kenan mun samu wannan a sura ta sha takwas kahafi kan aya ta goma sha tara ayoyin alƙur'ani jama'a magabata masu ulumul ƙur'an sun tattauna a wannan janibi sun yi maganganu kamar haka sun ce ayoyin yawansu su ayoyin dubu shida ne daidai kenan katagwari na farko na masu ilimin ƙur'ani suka ce ayoyin dubu shida ne cif kenan sittatu alati ayatin kenan bayan su magabata na biyu suka ce a'a ayoyin ƙur'ani dubu shida ne da guda goma sha hudu kaga katagori na biyu sun samu saɓani har adadin aya goma sha hudu katagori na uku suka ci a sittatu alati ayat wa mi'ata aya wa tis'a ashar aya suka ce ayi qur'ani fara zuwa karewa an yi magana da manzo alaihi salatu wa salamu aya dubu shida ne da aya ɗari biyu da aya goma sha tara. Kun ga su ma kuma sun kuma ɗarawa daga wa'incan katagori na biyu. Katagori na hudu jama'a suka ce ayoyin da Allah ya magana a ƙur'ani sittatu alati aya wa mi'ata aya wa talatuna wa sittu ayatin suka ce aya dubu shida ne da aya ɗari biyu da aya talatin da shida kaga su ma kenan sun fi katagwari na uku katagwari na biyar suka ce su satu alafi aya wa mi'atani wa arba'u ayatin suka ce ayoyi dubu shida ne da ayoyi ɗari biyu da guda hudu da guda hudu katagori na shida suka ce jimlan ayoyin ƙur'ani sittatu ala wa mi'atani wa sittu wa ishiruna aya suka ce dubu shida ne da ɗari biyu da ishirin da shida katagori na bakwai suka ce sittatu alafin wa mi'atani wa hamsin wa ishiruna aya suka ce ayoyin ƙur'ani dubu shida ne da ɗari biyu da ishirin da biyar jama'a me yasa wannan saɓanin ya zo kuma wajen ƙirga surar ƙur'ani ba a samu saɓanin ba in banda dai kaɗan daga ruwayan da shi suka kawo su akwai sura wadda aka cire ta amma nan muna magana ne a matafiyan majamu'a na ahlus sunna wal jama'a duk an yadda ƙur'ani sura ɗari ne da goma sha hudu to da aka zo nan kuma wajen adadin ayoyi sai aka sassaɓa to ba wani abu ba ne muhallin da kowane ƙari yake tsayawa ya bada aya a nan ne saɓani wai ba wasu ayoyi daban sun cikin ƙur'ani kaza amma an ƙwari kaza ne babu su ba maganan ba kenan yanzu mu a karatunmu ta kira'an nafi'ul madani imamul qurra'i riwayan imamu nalwarshu in muka ce sadi ba aya ba ce waƙafi ne sai mun ce mene wal qur'ani zikir qaf ba aya ba ce wal qur'ani majid anan aya ce to amma a wajen wani ƙarin fatin nan aya ce kaf din nan aya ce kaga da in yi zo in yi kirga a wannan suran za a samu ayan sun ƙaru da ina da wanda shi bai sa aya a gun wakar abin da kenan sadatu suka faɗa yadda wannan saɓani ne ƙur'ani kalmomi ne abin da ke ce kalma abin da zai fassaru a gun balarabe ba kiran magana kalma sai ta ba da fa'ida. Jumla mufida ita ce kawai kalma a gunsa, amma da mutum zai wuni iya golomniya ba a gane komi ba, a gun balarabe har yanzu bai ji kalamu ba. Kalma a gunsa an ji, an gane, an fahimta to kalma kenan. To kalmomin da Allah Ubangiji ya yi magana da sayyidul wujudi a wannan Ƙur'ani tun daga hubuɗin farko da aka sami mai gida a gharu hira alaihi salatu wa salamu da wasiɗan mala'ikin wahayi sahibul wahayi amin jibril alaihi salam zuwa ran da aka ƙare kalmomi kalma dubu saba'in da bakwai ne da kalma ɗari hudu da kalma talatin daidai kalma dubu saba'in da bakwai da kalma ɗari hudu da kalma talatin shi ne abinda in aka ce ka soke ƙur'ani to abinda ka bi ta kai ka bi ta kan kalma dubu saba'in da bakwai da kalma ɗari hudu da kuma kalma guda talatin me yake nuna maka a ce ƙur'ani sala sala sala sala komi nasa an hassafe shi komi nasa an ƙididdige shi kuma akwai malamai na musamman da suka yi zama kan wannan yanzu kenan alƙur'anin mu an san inda ya faro a kirgin surori an san inda ya ƙare an san inda ya faro a lissafin harofofi an san inda ya ƙare an san inda ya faro a lissafin aya an san inda ya ƙare to a kalma ma an san inda ya faro an san inda ya ƙare wannan littafi dukkan abin da aka aiko wani manzo da shi tun farkon bi'isa sai da Allah ya ebo ya zuba a wannan ƙur'ani zaka da wani annabi zai zo yanzu zai ji annabi ya gaya mana aikin da ya yi kawai da in za bambanta mu annabi mu balarabe ne shari'ar mu balarabe ya ce annabin da ji muna faɗa ne da larabci saɓanin yarensa da shi lokacin da aka baki nasa lissafi Saka a daidai wannan gabar duk wanda yake neman shirya ya kama Qur'ani wanda yake neman Allah ya damu da shi ya yi ma Qur'ani hidima wanda duk kake ji Allah ya ɗaga darajarsa a duniya ba zama yi Qur'ani ya mar hidima ba shi ya ɗauki kansa ya hidimta mu Qur'ani ya ishe ka abin al'ajabi Qur'anin hannunka ko ka sani ko baka sani ba farko rubutun wani ne da hannu tun ba injin bugawa kana zaune a bauchi yanzu sai ga qur'ani a harafi na gabanka baka ga jibrilu ba baka nan lokacin ba ga sayyidul wujudi ba sai a muwafakan mafarki in ka dace Allah ya dace da mu amma yanzu gashi qur'ani izo fitin in ka daga warka kaza in ka karanta waka kaza ka ajiye ka jiya sai ka gane ka zo hizu hidimta ba qur'ani yasa qur'ani zo hannunka uquba dan nafi sahabin da ya ceto ruwa ya zo nahiyarmu na baƙaƙe ya dinga haɗa hilka-hilka yana karantar da ƙur'ani shi yasa ka samu ƙur'ani kuma yau shi abin da yake gaya masa bai neman kamar komai abin da yake so Allah ke da ya hidimta wa littafin Allah don ya faɗaɗa haka ne ko haka kowa ya sani in ka bacin rubutu zawiya tana gaya maka shan rubutu musulunci ne ka je ka nemi allon sha ka nemi alƙalami ka nemi tawada ko na zuge ko na wanke ko na ƙaro ko na jaddawa ka dimanci shan ƙur'ani ka gani ba alluran duniya wanda ya kai ayin Allah ƙarfi a jikinka babu allura ba capsule mai ja da baki ko yellow da green wanda ya kai ayan Allah ƙarfi a jikinka wa yake sa tasirin allura a jikinka ne amfani to wannan fa maganar sa ne kuma sai sa tasiri a jikin chemical ko kuma kesa tasiri a cikin maganarsa sai da Aisha ta bar duniya tana rubutun sha a gidan manzon Allah tana wankewa ana ba mutane suna sha annabi na nan wal qur'anu yanzilu wa ma'a zalika lam yamna annabiyyu annabi bai hana ta ba baka san iya kyaftin da ka dura a cikin ka da za a tara ma kwalaben kyaftin nan ka gansu trailer ɗari hudu ya ka ta yawa ko mai yawa ba da yawa ba naka ne kai ka sha baraka amma ayan Allah kalmar Allah an hure ma kunne an ce in ka sha da ka ajiye kokon rubutun ka zama mushiri kana na a musulmi ba da ka sha atar kursi kawai kana ajiye kokon to musulunci ya kore ka yanzu kai mushriki kai da gaji ka san bai hude ne ya aika abad nafsi tatuba fama tiyali idza baraza al ibadu lidhil jalali wa qamu min quburihim sukara بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالجوال يقول له يقول له المهيمن يا ولي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي الله سامو داتي الله داتر da mu lallani ya Allah lalle mu kama alqur'ani mu kama littafin Allah in Allah da akwai tambaya wala baka bismillah min tocin tukuna suna da afki ina sun kai nawa bismillah to bismillah bismillah na'am alaikum assalam amin to mai tambaya mu da shi duka Allah shirye da mu lallai dukkan a amalul birri abinda ka san Allah yana so mai rai ya yi a matsayin ibada in dai ba ibadan dole ba dole ba in dai ibada ta sa kai ne idan mutum ya yi ya ce ya ba da ladan mamamaciwa ne ko mamaciya wance ko mutattuwa ne Allah Ubangiji zai bayar shine dunkuluwar matafiyan ahlus sunna wal jama'a wanda aka samu shuzuzi gunsu su ma daga baya manya sun tattaro su cewa wa allaisa lil insani illa ma sa'i anan ne wasu suka taka salmando suka hau suka faɗo suka ce in ban da abin da mutum ya yi san da yake raye duk abin da aka yi aka yi mar ba zai yiwu ba to amma an samu hujjatul qati'a wanda suka zo suka yi nuska ma wannan fahimtar tasu abun nufi dai ba sadaka ne azumin nafila ne shi da abinci ne katun qur'ani ne duk abin da kake jin Allah na bada lada in dai ba naka na wajibin ka bari yanzu azhar yayi yau sai ka ita yi juma'a yau sai ka ce bari kai azhar Allah ya ba wa babanka ladan to kai ma ana cajin ka da tsumbure kuma kai ma baka da shi kuma har ka kyautar shikenan kai bara a baka shi wannan ladan ba zai gun baba ba tunda kai an fallanta maka yau kai juma'a kuma baka yi juma'a ba kai azhar kuma ka ce ka baɗe ta kyauta wa baba ko mama wannan ba zai yi ba amma in dai abin da ya shafi kayi naka ka zo kai na wani kace a bashi ladan Allah zai bashi kuma kowane irin ibada ne Allah da gobe mun zo sai mu fito da abin da zai ƙara karfafa fatawan amma a takaice da yanzu ba aikin haji kaɗai ba duk abin da mutum yayi yace ya ba wa mamaci za a bashi ladan na'am amin amin ya Allah to sai ka dan maimaita mana zakatun mhm. Mm. baitul a haba abinda duk bai gani abun ka ba ina zai gani abu na yanzu in ban da ka tsokane ne wala ba ai dan ka yanzu shine yake bude ba an ce kun ji alal ba kwana biyu suka wuce ai kai ne mai gani yanzu wala ba ani ani ka sai ka taya ni ni abinda ban gane ba karshen baitu ne ne bi biya eh biya da sani ba jama'a ko sai na ƙara da idon tunda an ce hadisi ne kar mun shi shige bari mu ga baitul biya baitul biya fati ne ba na gani iya nufin baitul biya fati cewa abinda hadisin ke gudawa komin Allah sai da ya sa zakka a ciki zakka shine abinda za ka ware don wani kafin tukuna kai ka imfana da ragowan ko yake cewa shi kuma gida zakkansa shine ɗaki da ka ware musamman domin saukar da baki da kuma yi wa baki ziyafa abinda larabcin yake gwadawa to shi kuma ya tambaya ne akan hadisin ba akan fassarar hadisin ba matsayin hadisi to nan ya ce rawahu rawahu rufa'i rawahu ar-rufa'i to farko dai na gaza ban san hadisin ban ban da yau bai cikin abin da na taɓa leƙawa na gani zai zamanto min hatsari in hukunta maka matsayin hadisi ran da ka zago hadisin da na iya sai in ma ta harijinsa amma wannan in wani ne ya faɗa ko ya rubuta ka yi mar sammako gobe ka ce malaminka ya gaza bai san wannan ba shi kuma Allah taimake shi ya research sai ya shayar da kai ni ma sai ka zo ka shayar da ni duka sai mu rayu mun zamanto mun sani ke amin amin na'am amin alaikum amin Allah na'am kuma har yadda su bai haihu ba wannan ɗan ko ɗan aka bani zai ke gadansa Allahu akbar wannan tambaya wani dan uwa ke tambaya mutum ne ya zamanto baya da ɗa baya da ya saboda ɗa da ya hiba ce ko ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa ويجعل من يشاء أقيما annan Allah ya gama magana kowa ya ga ya samu aihuwa ba ƙoƙari ba ne ba ƙarfin jima'i ba ne ba kyau ba ne ba maganan yaranta ba ne hiba ce daga Allah to wani sai bai samu aihuwa ba ya shiga jimlan wa ya ji aluman ya kya'u a ƙima ɗin nan to sai wani ƙaninsa ko wansa ya baki kyautan ɗa ko ya ya rayu da ɗan da ƴar har ya yi wafaki Allah bai ba shi aihuwa abin da ake ce ma'aunar da sulbi ɗansa ko ƴarsa Allah bai ba shi ba to wai da ya rasu wannan alwaladul mawhub wannan ɗa da aka ba shi kyautansa baban ɗan ya ba shi kyauta ko baban ƴar ya ba shi kyautanta wai na cikin magada tambayar kenan bai cikin magada sai dai kafin a raba gado za a ɗauki wani abu na ihsani a bayar ma wannan ɗan ko a bayar ma wannan kyan amma wanda Allah ya sa zai gaji uba a jikin maganan haihuwa sai ɗan da ya biyo tsatso idan kuma baban ɗan na cikin wanda zai gaji wannan mamakin amma baban ɗan ya rasu yanzu kenan wannan ɗan zai ci gadon wannan ne a gurbin babansa ba a gurbin an ba shi ɗan sun rayu ba eh wato shi ne bambancin eh na yi bullowa a magada ta jikin ne ta jikin niyaba wato na iftan wanda da na nan zai ci gado to tun da bai na yanzu wannan kuma ɗansa ne to shi kenan kuma sai ya yi ci gado amma ba zallan kawai don ya goya ko an goya ta ba na'am alaikum Allah amin mutum ne alheri ya kunso zai kawo babansa da mahaifiyarsa kafin ya iso su ne suka rasu ko shi su ɗin sai suka rasu su da aka nawaito zuwa gare su in an nawaito zuwa gare su ya zama nasu in ya zama nasu magadansu da a raba gado da su kuma haddashi wanda ya kawo ina cikin magadan in dai ba samu ikhtilaful aqidati ba ba samu ikhtilaful dinaini tunda la mirasa bainar millataini in ba a samu abin da ya raba ni imani ba shikenan za a raba kayan tare da duk abin da suka bari har da wani din sai a dora a raba to yaya kuma in shi ne yanzu kafin ya iso in shi ne ya ware daga kayansa ya nufi zai kawo dattijansa kafin ya kai musu sai ya rasu ina jiran ku ne ba amiya Allah ai kun san wannan shi ma ko fuska yana kama da wancan to yawo to shi shi shi wannan daukowa da wancan daukowa uwansu ɗaya ubansu ɗaya saboda mutum ya riga da ya nawaita yanzu wannan abun ba nawa ba ne shi yasa aka ce ko ya faɗi ya rasu ba za a raba gado ba sai an ba da wannan malam ake fidda wasicci ma wanda he da zai mutu ya faɗa balle wani a aikace ya faɗa ce ku jira ni wannan abun dan kai mahajiya ne da alhaji ko mama da inna ai wannan ma shi ya fi kama wasicci ma in dai bai wuce wani oba tiri na dukiyar mutum ba ba a raba gado sai an fitar da shi wannan kan dama gaba ɗaya ai ya fita daga mallakansa zai miƙa musu sai ya rasu ya ɗauka a fasu a ce to wani sun yi hatsari a daidai waje kaza amma kafin ya bar gida ya ce wannan kaza wannan kazan dama zai kamu kuɗi shikenan ya fita daga cikin tarikansa da mamlakansa ya zama nasu duka fatawan iri ɗaya ce gabar da malam Allah Ubangiji da masu neman aiki da masu neman addu'o'i duka Allah Ubangiji na? Da wanda aka bar mata marayu Allah Ubangiji ya taya ta Allah Ubangiji kuma ya bata ladan riƙewa kuma Allah Ubangiji ya raba ta da ‘yan tuwatuwa a jikin marayun kuma eh Allah ya tsallakar da ita a zo a yi listinsu a zo da kyamaran BAT da ɗauka a ce wannan ana rabo dab dab za a zo kana ta ƴaƴan sai a ce abin ya kare ga ta riga an ganta a layi kuma an ce ba a bata ba wannan sai haɗa ta rigima da shingimar ta wallahi umma an bayar a wallahi ba a ba ai mai rabon ya ce kaza wannan tuwatuwa ita ma wata bakar tuwatuwa ce Allah Ubangiji ya baki ikon rike marayun nan Allah ya taya ki da bayin Allah masu taimako ce da su ba sai an ji wani gonjo da kwakwazo ba Allah ubangiji masu neman aiki Allah ya ba su mai amfani wanda suke aiki yanzu Allah ubangiji ya samu aikin albarka Allah ubangiji kuma ya sai sai ta mana rayuwa Allah ya daidaita mana yanayi Allah ya samu cika da kalmar shahada da mu haɗin yoyin mu duka sai mu fata masu zatul fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين